أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitab wa sunna ala fahmi salafi salih da take nan niyami a nijar kinan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke sannan muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake gani a zahiri kama sun ci karo da juna wannan shine darasin mu kenan na ko majalisin mu ko zaman mu na 207 kenan kamar da yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to a inda muka tsaya kenan mun kawo karshen wato suratu saba a cikin waɗannan littattafai guda biyu a littafin dafku ihamil ittirab an ayatul kitab a mas'ala ta 148 mun zo karshen ta ba mu karkare bayanai ba sai lokaci ya mun halin sa to a wannan mas'ala din bitar da zamu shine malam ya kawo aya wato mas'ala ta 148 kina a cikin littafin daf'i hamil ittirab an ayatil kitab inda malam ya kawo Allah ya ce qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum duk abin da na tambaye ku na lada to na ku ne ma'ana gare ku yake komawa in ajriya illa ala Allah ni lada ta tana ga wajen Allah tana gun Allah malam ya nuna cewa wannan aya tana nuna cewa kinan manzo sallallahu alaihi wa sallam baya tambayar wata lada amma na anan kuma sai an ka samu wata aya a cikin suratul shura kamar yadda malam ya kawo qul la as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba sai malam ya kawo maganganun malamai waɗanda duk mun kawo su amsar da malamai suka bayar waɗansu daga cikin malamai amsa da suka bayar a ƙarƙashin wannan na cewa illal mawaddata fil qurba tunda can ya ce baya neman lada nan kuma ya ce illal mawaddata fil qurba waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi shine sai dai wato ku so ni soyayya ta yan uwantaka yadda kuke ba kowane dan uwanku kariya ko musulmi ne ko kafiri ku bani wannan kariya wannan kuma abu ne wanda ba da alaka da biyan shi tun da dama ai Allah ne sanya zumunci kenan babu wani abin nan waɗansu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi illal mawaddata fil qurba kada ku cutar da ni a cikin wato yan uwana game da yan uwana kenan kada ku cutar da yan uwana ku kiyaye mini su wannan kuma ana magana ne sun fassara shi kamar muminai kinan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kada a cutar da ƴan uwansa a kiyaye musu haƙƙin su wanda kuma malamai suka nuna cewa to ai wannan shi ma ba lada lada bace wadda za a biya shi da ita illa dai kawai istithna'i ne munqati don bi don saboda Allah ne yayi umurnin muminai su so juna su taimaki juna kinan balantana kuma waɗanda suke suna da alaka da manzo sallallahu alaihi wa sallam idan sun yi imani sannan kuma wato akwai malaman da sun tafi cewa illal mawaddata fil qurba abinda ake nufi da shi wato shine sai dai ku yi kauna ma'ana ku yi kauna zuwa ga Allah ku yi neman kusanci zuwa ga Allah ku yi aiki nagari to kaga kuma yin aiki nagari wanda zaka neman kusanci zuwa ga Allah ai wannan bai daga cikin abin da za a ce an biya mun zo da shi sai kuma dan sun ka faɗi magana ta hudu sun ka ce illal mawaddata fil qurba abinda ake nufi wato sai dai soyayya wato ku yi kokari ku so juna ku so wato zumunku sannan kuma ku sadar da zumuncinku shi ma wannan sadar da zumunci abu ne wanda almawaddatu fil qurba kinan yan uwanku wannan shi ma babu wani iskali ciki domin Allah ne umarci a sadar da zumunta kinan wannan ba wato biyan manzo bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a ƙarshe malam yace dukkan waɗannan maganganu guda hudu da aka kawo an gane ko babu wani iskali mutum zai iya fahimtar abin da aka ce to sai a magana malam yace to wa amma alqawlu bi anna qawluhu ta'ala illa mawaddatu fil qurba mansukh to nan ne karshen mas'ala din inda malam yace to amma magana wadda waɗansu malamai suka faɗa bai anna qaulahu ta'ala suka ce maganar faɗar Allah subhanahu ta'ala illa al-mawaddatu fil qurba da an ka ce qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddatu fil qurba sun ka ce mansukhun an shahe shi bi qaulihi ta'ala da faɗar Allah subhanahu ta'ala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum ka ce duk abinda na tambaye ku min ajrin la da fa huwa lakum naku ne an gane ko kenan an shafe shi shi illa al-mawaddatu fil qurba ma'ana da ya neme su wata lada shine wato ta yan uwantaka daga baya sai aka shafi an kace kul masu altukum min ajrin fa huwa lakum yace to fa huwa da'if wato zance ne wanda yake mai rauni abin da kamata mu gane na farko yana da kyau dalibi ilimi ya hattara kalma ta annashu a wajen magabata ma'ana biyu take dauka wani lokacin tana nufin an shafe hukunci wani lokacin kuma tana nufin an shafe hukunci ba tana nufin wato an yi keɓance hukunci a taksis wato alƙudama wani lokaci magabata sun kasance ko almutaqaddimin in sun kace annasku wani lokacin suna nufin at-takhsis wani lokacin suna nufin kuma shafe hukunci raf'ul hukm to idan da ilimi bai fahimta ba sai yaje ya fada cikin matsala kullun yaga magabata sun ce annasku sai ce an yi kuskure an yi kuskure an yi kuskure alhali shine bai fahimci mustalah ba a wancan lokacin yana daukan ma'anoni daban-daban yana da kyau dalibin ilimi ya karanta qawaidun nasakh a cikin littattafan usulul tafsir da usulul fiqh da kuma ma usulul hadith domin akwai nasikhul hadith wa mansukhihi dalibin ilimi zai bincike akan wannan kina annasku ta'silan wa tatbiqan gane shi kuma da littafin da an kai kan wannan wallahu ta'ala alam to wannan shine malam yace wal ilmu inda Allah ta'ala to inda malam yace fa huwa da'ifun kina magana ce mai rauni a ce an shafe wato illa al mawaddatu fil qurba an shafe shi ne da qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum ina fata an fahimci ne kenan kamar manzo ya tambayi wata lada amma dai wadda za ta koma ne zuwa ga amfanin ta zai koma ne zuwa gare su malam yace wannan cewa ta shafe ayar illa al mawaddatu fil qurba zance ne wanda yake da'if ina fata an fahimta to mai tahqiq wannan littafi Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi sai ka number ta biyu number 2 idan aka duba shine sai yace wato asnadahu nahas kina wanga magana da ya kawo yace an-nahas yayi isnadin ta fin nasikh wal mansukh ibn Abbas kina wanga magana da an kace an yi nasku an dangata zuwa ga ibn Abbas ba laifi a yi riwaya daga ibn Abbas su ci karo da juna domin tana yiwa maganganun ka ba su ci karo da juna ba kai na kake ganin an ruwaito da wangar fadi tana yawa don ma'anar guda ce ko kuma a'a shi ibnu abbas tana yawa can farko ya tafi akan wani ra'ayi daga bayan dawo akan wannan ra'ayin da haka kace cikin tafsiri an yi riwayoyi daban-daban ga ibnu abbas to shine yace wadda al-maqarri fi an-nasikh wal mansukh an gane ko al-maqarri wani malami ne shi yayi iddiayin wannan fi an-nasikh wal mansukh annahu qaulul jama'a kamar ya tafi cewa shine maganar bashbiyancin jama'a kenan kamar malamai musu da wannan madan ba mafi yawancin mutane suka tafi cewa ba mansukhiya ce قال ابن المظفر أكون مالبي لك كرا ابن المظفر أتكلم مباحث التفسير يتشي قلت نتشي لا يجوز أن تكون ناسخة لها شي بين دبا أتشي آية قل ما سألتكم من أجر فهو لكم تشافي آية إلا المودة في القربة بي حالت تبا يتشي لوجوه سبب الأنس دليلي to ga dalilan al'awwalu na farko annan naskha yajri fil ahkam shi naskhu shahi hukumci yana tafiya ne in an ce an shafe aya ma'ana an shafe hukumci yana tafiya ne cikin hukumce hukumci an gane ko walaysa hadha min al-ahkam shi ko wanga labarin qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba bai daga cikin hukumce hukumce na shari'a yana daga cikin labarai li'anna mahabbata aqriba'in nabiy sallallahu alaihi wasallam domin son makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laysa min babil ahkam bai daga cikin hukumce hukumce fala ta ta'allaqu bin naskhi kidan ba ta da alaka da shafewa ina fata an fahimci to wannan shine abin da ya kawo amma shi ma wannan abin da kamata mu gane da ake cewa nasku yana shiga cikin akhbar ne yana shiga cikin ahkam bai shiga cikin akhbar sai mun yi hattara in ya zamanto shi labarin bai dauke da umarni ko hani don akwai lokacin da labari zai zo da siga ta umarni ko ta hani to na sai zamanto in an ce an shafe ba labarin an ka shafe ba a'a hukuncin da an ka fahimta cikin labari kaga kamar aya ta idda take nuna cewa mata za su yi wata hudu da kwana goma idan mazajin su sun mutu walladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra to kaga wannan labari ne ake bayarwa kuma malamai suka ce umarni ne to kina in an ce misali irin wannan an shafe shi tunda ayat da ta zo ta ce za su shekara daya wallazina yutawaffawna minkum wa yadruna azwajan wasiyatan li azwajihim dan ba labari ake bayarwa to amma sai aka ce an shafe hukuncin ka wajen wani su malamai to kaga kenan ai labari ne aka bayar kenan sai mu ce ai ba a shafe labari sai a ce a'a hukuncin da an ka fahimta cikin ayar shi ne ake nufin an shafe shi ina fata an fahimce ni to kenan sai zaman to nan da an ka ce an ba da la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddatu fil qurba yana bai daga cikin ahkam ai labari ne ake bayarwa na son wato family ko kuma mu ce yan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadanda suka yi imani an gane ko shine abin da ake nufi yace to wannan labari ne in muka dubi zahirin shi labari ne to amma har in umurni ne aka yi Allah ne ba da umarni kenan a kaunace su ai kuma yanzu hukunci na nan tunda aqida ta alhukumu ce wato alwala wal bara an gane kuka so mutum don Allah kuma ka kishi don Allah ai wannan hukunci ne na shari'a ba a cewa bai da hukunce hukunce akwai hukunce hukunce na aqida akwai hukunce hukunce na fiqh to menene hukuncin kaunar su da kuma rashin kyamar su kaga kina akwai hukunci karkashin wannan dan haka wannan magana da ya faɗa yana yiwa wani ce to bai ga hukunci ba a ciki ko kuma a ce a'a tana kumshe da wani hukunci wanda tana yawa bai fito a fili ba abu na farko kenan والثاني شي ابن المظفر يتي ابن النبي وند يكي نوني cewa ba a shafe ba babu zancen shafewa annal mafhuma min qawlihi abinda zamu fahimta daga fadar Allah subhanahu wataala ma sa'altukum min ajr ma as'alukum alayhi min ajrin bana tambayar kula da yace huwa al-ju'ru shine al-ju'ru abinda an ka sanya wanda za a baka wal malu da dukiya kama sarraha fi mawdi'in akhar kamar yadda Allah ya fada a wata sura wa ya qawmi la as'alukum alayhi malan can cikin kissa ta annabi nuh kenan a suratu hud aya ta 29 ya ku mutane na bana tambayar ku dukiya fa yakunu qawluhu illa al mawaddata kenan sai da manto illa al mawaddata istithna'an munqati wato istithna'i ne wanda an yanke jinsin lada daban jinsin soyayya daban kenan ba jinsi ɗaya bane domin mun ce istithna'i muttasili kamar a ce qama al qawmu illa zaidan mutane sun tsayu banda zaidu muttasili ne amma munqati qama al qawmu illa himaran mutane sun tsayu banda jaki to ai shi jaki ko jaki bai daga cikin jinsi na mutane sai a ce munqati ne kuma shi munqati ana ana iya cire shi sai a sa lakin kenan nan sai zaman to shi a fadar malam illa al mawaddatu fil qurba istithna'i ne munqati kenan lakin al mawaddatu fil qurba ko al mawaddatu fil qurba wa idza kana al muradu min al ajri al mal in an tafi fassara an dauki fassara cewa abin da ake nufi da lada dukiya la yatanawalu mawaddatul qurba kinan baya shafar soyayya ta ‘yan uwa fala ya kunu mansukan kinan ba zai shafe shi ba domin wannan yana magana lada ta kuɗi wannan yana magana soyayya soyayya daban kuma lada daban istithna'i ne mun kafe son ‘yan uwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam misali waɗanda suke masu imani da suka yi imani don waɗanda ba su imani ba haramun ne mutum ya so su irin su abu lahabin waɗanda matsayin kafirai suke duk wanda ko ya so makiyin Allah to kinan kamar yana kiyaye da Allah yana da kyau mu fahimci wannan to wannan shi ne abin da ya kawo in an tafi cewa fasara abin da ake nufi ajran shine dukiya to amma ba dole bane lada ta zamanto abinda za a baka sakamako ya zamanto dukiya kana iya ka ba wani kuɗi dan ya girmama ka to ai girmama ka da zai yi ai ba wata dukiya bace ba amma dai sakamako ne shi yasa za mu ga cewa ba dole bane sai an dauki fassarar cewa na ajira ana nufin dukiya amma in ba haka nan bane har yanzu magana tana nan kenan da cewa babu hukunci ana iya cewa akwai hukunci na kauna domin af'alul qulub wato kauna da kiyayya don Allah ai shi suna da hukunci hukunci a shari'a sannan kuma ne in mun dauki istithna'i ana nufin istithna'i ne wato abin nan ajiran in an ɗauki kuɗi to nan sai zamanto mukatai amma an ka ce ajiran kowane irin sakamako ma'ana hatta da sakamako na mutuntawa zai iya shiga ciki to kinan kuma nan magana shi ba ta da ƙarfi sai abu na uku ibn al-muzaffar yace al-thalithu anna mawaddata aqriba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wato son ƴan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu an takuna mansukhatan kinan ba za a shafe ta ba ina fata an fahimci ni to wannan dalilin shi yana da karfi domin an ce illal mawaddatu fil qurba sannan sai anka dawo anka ce fa huwa lakum to kaunarsu ba a cewa an shafe ta to kaga nan kamar ya dawo cewa matsayin hukunci take domin ya ce bal hiya wajibatun ta zamanto wajibi faridatun dole tilas alal muslimi daga musulmai ila yawmil qiyama ina fata an fahimci ni to kenan ko tunda ta zamanto wajibi to kenan ta zamanto cikin ahkam kina sai zaman to nan cewa ba ta cikin ahkamu bai samu dacewa ba a cikin wannan amma cewa wato bai dace a ce an shafe ta ba don abu ce wanda an wajibi to kina kaga ta zaman to cikin hukunci domin al ahkam ko abu ya zaman to wajibi ko ya zaman to mustahabbi ko mandubi ko ya zaman to haramun ko makruhi ko ya zaman to mubah kinan kaga ta koma cikin mi ta koma cikin wato ahkamu shari'a kenan wato aqidu kenan hukunce hukunce na aqida kenan sai ce lima warada fiha min al akhbar in ji shi ibn al-muzaffar ya ce saboda abin da ya bijiro wato abin da ya zo na nasoshi cikin akhbarun da suke nuna cewa a so iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ƴan uwansa amma da sharti su zamanto mu'minnai yana da kyau kuma mu kiyaye wannan kullun abin da shi yake ce a ce ahlul bait ahlul bait ahlul bait ko kuma iyalan manzo Allah sallallahu alaihi ko ƴan uwansa ba za a so su ba sai in sun zamanto masu imani ne to amma sai su sai su labe kawai ce zancen ahlul bait ahlul bait ahlul bait na fata an fahimci ni to wannan shine abin da ibnu muzaffar ya kawo mai tahqiqin wanda littafi ya kawo shi a nan ba ta biyu dan saboda wanda yake da wannan taba'a sai ya duba a karkashi ya kawo shi ne saboda bayanai ne masu muhimmanci wani lokaci tattaunawa a mas'ala ta ilimi da karawa domin shi malam ba wai tana yawa dan bai san waɗannan abubuwan ba wani lokacin ya yi littafin ne a takaice sannan kuma ya yi shi ne saboda ya gaugata kawo fa'ida to amma daga baya dan an yi wani aiki an ƙara waɗannan abubuwa ana iya karanta su a bada bayanin su ina fata an fahimce ni to Allah ya taimake mu wannan shi ne abin da ya kawo mu bayanin ƙarshen wato suratu wato abin nan kenan suratu saba mai so kuma ya ƙara kuma cikin littattafan tafsiri ga ƙa'idodi kuma waɗannan ƙa'idodin ka karance su ka san yadda ake gudanar da aiki domin duk baka san ƙa'idodi ba to kullum kana cikin matsala cikin ilimi shi yasa sanin ƙa'idodin ilimi yana taimaka ma ɗalibin ilimi wajen tantance mas'aloli wallahu ta'ala alam to ƴan uwa yanzu zamu tashi a cikin suratu fatir kenan insha Allah ta'ala a cikin waɗannan littattafan guda biyu amma zamu dawo cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid domin ayar da aka kawo ita ce wato ta farko a cikin jerin ayoyin alkur'ani game da mas'alolin da su malaman suka kawo suratu fatir sura ta fatir sai mai tahqiqin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha mu Sheikh Mustafa al-Adawi sai ka number 1 in ka diba zaka ya kawo number 1 yace summiyat suratu fatir an sanya mata suratu fatir fi kathirin min al-masahifi a da yawa daga cikin wato alqur'ani kenan fil mashriqi na gabashin duniya wal maghribi da yammacin duniya وفي كثير من التفاسير da kuma da yawa daga cikin littafan tafsiri wa summiyat fi sahih al-bukhari an sanya mata suna a cikin sahih al-bukhari wa fi sunan at-tirmidhi da kuma cikin sunan at-tirmidhi wa fi kathir min al-masahifi at kuma da yawa daga cikin al-qur'ani wa tafasiri da cikin tafsirai suratul malaika suran malaiku kenan kaga sai zaman to kenan nan tana da suna guda biyu suratul fatir ya zo kuma an kira ta suratul cikin sahih al-bukhari da sunan at-tirmidhi da sauran masahif suratul malaika ina fata an fahimce ni ya ce to la ghairu banda wani wannan wa qad zikira laha kila lismaini wa qad zakara laha kinan kila lismaini an ambata ba wannan sura dukkan waɗannan sunaye guda biyu sahibul itqan wato mai mai al itqan fi ulum al qur'an imam suyuti an gane ko kenan ya ambaci sunayenta imam suyuti a cikin al itqan fi ulum al qur'an ya faɗi sunayen surori da kuma irin sunayen da suke dauke da su fawajjaha tasmiyataha suratu fatir sai ya juyar da kiran da aka yi mata kamar sunan da aka kira ta da shi tasmiya to wajjaha ma'ana ya fuskantar da wannan maganar ya faɗi dalilan da yasa aka faɗe ta kenan suratu fatir anna hadha alwasf waqa'a fi tali'ati sura cewa wannan sifa ta zo fi tali'a ai an ce tali'a ismul fa'il ne na mace wanda ta abu wanda yake ko mace ko kuma dai abu wanda yake mu'annas lafzi abin da ya bullo to amma ana nufin tali'ati sura nan suna nufin farkon sura kenan kamar fatihati sura walam yaqa fi awwal suratin ukhra kenan bai zo ba a cikin farkon wata sura duk da yake kalma ta fatir ta zo a cikin alqur'ani wurare daban-daban ko ba haka ba qul aghayra allahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard da sauransu an gane ko amma babu inda yazo a farkon farkon farko ko kuma mu ce a aya ta farko in ba wannan sura ba shi ne abin da ake nufin a ce ba in wata sura da ta zo wato suratul fatir ta zo farko farkon ta kai tsaye in ba wannan sura ba an gane ko ya ce to wa wajjaha tasmiyataha shi imamu suyuti kuma ya fuskantar da ma'ana in an ce an fuskantar da kamar kana ganin maganganu kamar sun ci karo da juna amma wannan sai a nuna ma ga inda ta dosa wannan ga inda ta fuskanta wannan ga inda ta fuskanta shine wajjaha tasmiyataha suratul malaika sannan kuma shi imamu suyuti ya juyar da ko ya faɗi dalilin da yasa aka sanya mata suna suratul malaika annahu zukira fi awwaliha an faɗa a cikin farkon wannan sura sifatul mala'ika sifata mala'iku walam ya ƙa fi suratin ukhra kinan bai zo ba a cikin wato farkon wata sura kinan wato ya zamanto an faɗi sifofin mala'iku farkon sura ba a same shi ba in ba a wannan sura din ba mana ana nufin dab da fara sura din ina fata an fahimce ni wahiya makkiyatun bil ittifaq kuma ita makkiya ce wato ma'ana ta sauka ne a makka bil ittifaq da ittifaqin malamai ina fata an fahimce ni kuma akwai maganganu daban-daban kan makki da madani imamu suyuti ya kawo su kuma in kan diba cikin at-tahrir fi ulumil qur'an na ustad dr musa'id at-tayyar ba at-tahrir wa tanwir ba a at-tahrir fi ulumil qur'an na imamu na wato ustad dr musa'id at-tayyar yayi bayani gamsashi akan karkashin wannan mas'ala sai sai mai littafin yace alifun ha'un kenan intaha ana nufin wannan magana da an ka ɗauko ta kai ƙarshe sai ce mina tahrir wa tanwir shi mai taqiqun littafi yace na ɗauko wannan magana ne daga at-tahrir wa tanwir wato tafsiri na ibnu ashu sai ka diba a cikin at-tahrir wa tanwir a farkon suratul fatir zaka gani irin wannan bayani ina fatan an fahimta kiran kaga amana ta ilimi duk da yake ya ga bayani ne mai muhimmanci amma sai ya ɗauko cikin at-tahrir wa tanwir ya kara me matsala ina fata an fahimci ni me matsala don an kawo ka ce malam wani ne ya faɗi wannan magana in magana tashi ce me in ba ka son ba ka son ka ɗauko da gare shi ko ka faɗi sunan shi ka ɗauka yi taka mana ai ba matsala bane amma ɗaliban ilimi wani suna son su fa'ida wani malami amma ba sa kauna su ambaci sunansa Allah kai mu na tsani mas'ala da zamu tashi ta farko mas'ala ta 900 wato da hudu malam yace fa in qila idan an kace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alladhi arsala ar-riyaha Allah shine wanda ya turo iska ko arsala ar-riha a qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf da Ibn Kathir والله الذي أرسل الريح to fatuthiru sahaban an gane ko sai wannan iskan wannan iskan ya tuthiru ta motsar da sahaban wato girgiji an gane ko kenan za ta zo iskan tana tafiya tun iskan yana yana iya in girgijin yana sama ya koro shi ko ko a iskan lokacin da yake da zafi yana dauka abin su kira ibafura wato ibafura ibafura ibafurize kamar zafi ya bugi ruwa su zamanto suna hayaki suna tashi zuwa sama kenan iska in zo mai zafi zai iya bugawa ya tafi da su sannan kuma in kuma akwai hadarin ko girgijin zai gaggaba shi wato ya zamanto shine da yake tafi da shi tusiru sahaban za ta motsar da girgije ita wannan iskar fasuqnahu Allah zai gaggabo shi shi girgijin kenan ila baladin mayyit zuwa gari wanda yake gari ne busasshe in an ce matacce na ana nufin busasshe wanda ba ruwa fa ahyayna bihi al-ard za mu raya za mu rayar bihi da wannan ruwan ko mu ce da girgijin duk dai dai ne al-ard kasa ba da mutiha bayan wato mutuwar ta kenan bushewar ta kinan ka ce bihi za mu rayar da ruwan ko za mu rayar da girgijen ko za mu rayar da iskan domin iskan shi da gaggabo girgijen shi ne sanadiyar kinan gaggabo girgijen da gaggabo ruwan duk da in ka fassara dai tare suke waɗannan guda uku guda bai yi sai da ɗaya suratu fatir aya ta tara kaifa ja'a ya an kai fi'ili yazzu in ji shi mai tambaya malam mai littafi kinan fatusiru kinan fi'ili mudari'an fatusiru sai an ka kashi fi'ili mudari'i duna ma qablahu wa ma ba'dahu amma fi'ilin da yazo gabanin wanga fi'ili na fatuthiru na motsarwa wa ma ba'dahu da wanda yazo bayan shi amma shi bai zo ba mudari'i na fata an finci misali abinda malam yake son ya ce da an ka ce wallahu allazi Allah shine wanda arsala fi'ili madhi ne ya turo kaga an yi an kare ar-riyaha a qira'a ta jamhur ko ar-riha a qira'a ta hamza da kisa'i da kharaf da ibnu kathir kaga nan fi'ili madhi ne arsala fatuthiru sai an kashi mudari'i ba a ce fa atharat ba sai an kashi mudari'i tana motsarwa an gane ko to amma da kuma an ka tayi sahaban kenan da an ka ce fatuthiru fatuthiru sahaban za ta motsar da wato abin nan girgije sai an ka ce fasuqnahu an gane ko ba a ce fa nasuquhu ba yau sai an kafi limari aka ce sai muka kora shi muka gaggaba shi ila baladin mayyit fa ahyayna bihi al-arda ba a ce fa nuhi ba sai an ce fa ahyayna mun rayar da bihi da shi to me yasa an ka bambanta na farko sai aka fi ili madi arsala na biyu sai aka fi ili mudari fa tuthiru na uku fa suqnahu sai an ka fi ili madi na hudu sai an ka kawo fi ili madi fa ahyayna to me yasa aka bambanta tsakanin fi'ilan ya kamata inda a hankalce sai a ce dukkan su a kawo fi ili mudari ko dukkan su a kawo fi'ili madi ma'ana fi'ili mudari wanda yake nuna abin yana afkuwa yanzu ko ko dukkan su abin da ya wuce ne to ya aka yi haka kaga malaman balaga ta alqur'ani wani sai ya ce kwankwale kwankwale yayi yaba a'a balaga ce ta alqur'ani dole sai an fito da ita ka zage dan tsinka kai karatu ka gane inda karatu ya saba gaba malam yace kulna zamu ce huwa mudari'un shi wannan fi'ili na fatusiru fi'ili mudari'i ne wanda yake nuna kamar abin da ake kira present da faransanci ko present da kuma english ana kiran passé wato al-madi kenan past ko kuma passé da faransanci huwa mudari'un wudi'a mawdi' al-madi shi asalin shi fi'ili mudari'i ne amma an ada shi wurin fi'ili madi ne kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda zo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi a cikin suratul ahzab aya ta 37 lokacin da Allah yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa iz taqulu kenan ka ambata lokacin da kake cewa amma ma'ana wannan abin ya riga ya wuce ka ambata lokacin da kace amma sai an ka ce iz taqulu an gane ko amma ma'ana iz qultani shi ne abin da malamai suka kawo to wannan yana daga cikin abin da muke kira zuwa ga ɗaliban ilimi su yi hattara saboda za ka iske abin da ka gani a zahiri wani lokacin ba shi ne nassi yake nufi ba sai ka zo ka fassara da shi kidan kaga sai ka gane nan waɗansu fi'ili ma zai na ɗaukar ma'ana fiye da goma mun faɗi wannan mun ce mai so ya koma cikin littafin ma'anin nahu na wato uku kenan na ustaz dr fadl sabon ra'i ka gani fi'ili ma zai ɗaukar ma'ana fiye da goma fi'ili mudari yana ɗaukar ma'ana fiye da goma sannan ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imamu suyuti fi ili abiya dokan ma'ana fiye da 20 to idan baka san wace ma'ana ce ake nufi ba to kuma ka dauko nasi kace zaka yin bayani kaga zaka iya kawo matsaloli masu yawa muna fatan yan uwa su yi hattara dan haka kenan shi wanga fatu thiru na ana nufin da an kace arsala riyahatun da har an riga an turo iskan sannan kuma har an riga an gaggabo shi shi girgijan kuma har an riga an sabkar da ruwan fa ahina bihi al-ardh ba'da mutiha to fatusiru ba ana nufin bane tana motsarwa ana nufin hatta motsar dan abin da yazo gaba da abin da yazo baya ya nuna abin ya riga ya kare domin haƙin ruwan sun safka haƙin an gaggaba shi shi girgijen ma'ana an kora shi har an sabkar da ruwa to tabbat fa tusiru ba yana nufin tana motsarwa ba don har an rigai ka wato bai yiwa a ce har an sabkar da ruwan kuma shi girgijen fa tusiru yanzu yana nan yana motsar da hayakin ko ko yana kokarin gaggabo girgijen don har an rigai an yi ruwan an kare kaga nan fi'ili mudari'i ya zo da ma'ana fi'ili mafi to in baka san wannan ba ya za ka yi kaga wannan matsala ce to wannan shi ne abin da malam ya kawo a karkashin wannan amma akwai abubuwa da ya kamata mu dan ƙara a karkashin wannan abubuwa ne wato guda biyu kenan abu na farko inda Allah subhanahu wataala ya ce wallahu alladhi arsala riyaha alladhi dinnan ko da ba a kawo shi ba ana iya cewa wallahu arsala riyaha me yasa anka ce wallahu alladhi to alladhi irin wannan alladhi ismul mawsul da damirul fasl ana kawo shi ne lil hasr nuna kadaici da ke bancewa inda an an ka ce wallahu arsala riyaha Allah ya turo iska amma an ka ce wallahu allazi arsala riyaha Allah shi kadai ne wannan wanda ya turo iska dan ba wanda ya isa ya turo iska ba wanda adda wani iko cikin tadbirul kaun in ba Allah subhanahu wataala ba kenan nan ya kamata mu fahimci sai dai hasr yana ilmin tuwa haqiqi yana ilmin tuwa idafi sai ka koma cikin littafan usulul fiqh da balaga zaka ga wannan sannan da an ka ce wallahu allazi arsala riyaha to wani wuri kuma sai Allah ce yursilur riyaha yana turuwa ko kuma fi'ili mudari'i to yanzu wani wuri an ce arsala me yasa qur'ani wani bai kawo fi'ili mudari wani bai kawo fi'ili madi an gane ko saboda in an ce arsala an nuna maka Allah yayi ruwa a can da yursilu kuma yana nuna cewa Allah yana turo iskan a yanzu in kana raye ko ko zuwa gaba ma Allah ke turo iskan don a nuna maka kowanne daga cikin su aiki ne na ubangiji kenan can sai na an hankalta ma an yi an kare nan kuma an hankalta ma cikin fi'ili mudari an ce yursilu wato ana nufin abin yana afkuwa yanzu ko ko zuwa gaba ma zai iya afkuwa al'amari ne da Allah wallahu alladhi arsala ar-riyaha an gane ko jamhur sun karanta ar-riyaha sannan kuma hamza da kisa'i da khalaf da ibnu kathir anan sun karanta ar-riha wallahu alladhi wato arsala wato ar-riha kiran Allah shine turo iska to malamai na balaga da kuma sanin al'ada ta alqur'ani sai suke cewa duk in kaga qur'ani ya kawo iskoki daban-daban ya ce iskoki ba irin wancan iskoki na aljannu ba iskoki kamar ana nufin nau'i nau'i na iska daban-daban to in kaga ya kawo arriya nan wurin alkhairi ne shi yasa duk inda zaka ji an ce an sabkar da ruwa an yi kaza sai Allah ya kawo shi jam'i arriya arriya arriya wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun suka ce amma in ka ji ƙur'ani ya kawo rihu ita kaɗai to nan azaba yake nushi rihun fiha azabun alim wa fi adin iz arsalna alaihim rihal aqim sun kace an kawo shi mufradi to anan kuma gashi mun samu qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf da ibnu kathir sun ce wallahu alladhi arsala ar-riha musti ar-riyaha ba sai suka ce to in na kira ne nan abin da kamata mu yi hankalta in qur'ani ya kawo rih in mai kyau ce in na kira ne tun da na kira babu wani abun da abin nan sai zaman to sifa yake kawowa ya ce wa huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr ko yunshirukum fil barri wal bahr a cikin wata qira'a hatta idza kuntum fil fulki wajrayna bihim bi rihin tayyibatin kaga da sai kawo rihun iska tayyibatin yace mai kyau kaga da sai sifanta ta saboda iska guda ce amma da sun nuna maka mai kyau ce ina fata an fahimce ni wajarai da bihin birihin tayyibatin wa farihu biha ja'a tarihun asif sannan iska mai tsanani da ta su to kenan nan abinda zai bambanta maka rihun mai kyau da ba ta kyau in na kira ne shine sifar da za ta zo bayan su to amma anan kuma ya ce wallahu alladhi arsala riyaha Allah ya turo iska daban-daban a qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf da Ibn Kathir kuma ya ce wallahu alladhi arsala riha to an ci karo da juna kuma an ci dai an kace arrihu cikin qur'ani babu kyau a'a nan da yace arrihu nan al ba ahadiyya bace ba tana nuna ahadiyya bace wani iska ne da an ka sani iska daya nan al jinsiyya ce kamar yadda za a ce wa annasu mutane amma an kace al insanu in al ahadiyya ce tana nufin mutum guda amma al in tazzan jinsiyya ko tazzan istighraqiyya umumiyya ko kuma istighraqiyya umumiyya urfiyya tana nufin mutane shi yasa Allah ce wal asr innal insana lafi khusr nan jinsin dan adam ake nufi don ya ce illal ladina amanu kamar yadda Allah subhanahu wataala ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba ya sabkar da littafi tare da su annaba ba littafi guda aka saka musu ba wa anzala ma'ahumul kutub al jinsiya ce to nan ma al da yace arsalar riyaha nan yana nufin Allah ya turo da iskoki a kira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf da yace ar-rih da Ibn Kathir arsalar riha ma'anar shi arsalar riyaha al jinsiya ce domin ilimi ya tabbatar da cewa saukar ruwa iska guda baya isa sai an samu iska daga nan daga nan da nau'i na iska da wani iskan da zai ke mai zafi da iska mai kaza da iska mai kaza su ne za su haɗu sai a samu ruwa to kafin turawa su gano wannan a cikin ilimin hasashen sararin samaniya da suke yi har suka gano zancen ruwa da zancen tashin jirgin sama da saukashi da zancen jirgin ruwa iska yana bugawa bai dace ya tashi ba kada ya je ya juye shi da shi ruwa su juye da shi da abin da ya kamata haka duka abubuwa ne da alkur'ani yayi bayani kansu hatta da jirgin ruwan mu yace ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره التي إن يسعد إسكا سوروا جرى جروا تيادا سوي تشك ashe ba turana suka gano jirgin ruwa yana aiki da iska ba daga cikin abin da ke taimaka mishi ya aiki kenan amma saboda musulmi muna karanta nasu ba mu damu ba da mu yi aiki da shi ta fuskar kere-kere da abin da ya kamata ka shi yasa kullum ake cewa alkur'ani bai magana kaza ba alkur'ani bai kaza ba to da Allah ce fasuqnahu ila baladin mayyitin ina fata an fahimce ni in mun ka duba wato fasuqnahu ila baladin mayyit ko fasuqnahu ila baladin mayyit wato imamu shu'ba da ibnu kathir da abu amr da ibnu amir da yaqub sun karanta maitin sauran kuma sun karanta mayyit idan ka duba wato hafs da hamza da kisa'i da khalaf da imamu nafi da abu ja'far wato sun karanta mayyit mayyit sun yi maya'un wato shadda sauran sun karanta kuma mayyit amma duk dai ma'anar su guda gari ne wanda yake ya bushe amma su waɗansu sun ce asalin mayyaci ne abinda zai mutu maitin kuma abinda ya riga ya mutu a larabci ana bambantawa domin Allah ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun amma anan dai duk ma'anar su guda gari ne wanda yake ya riga ya bushe babu ruwa sai Allah ya saukar da ruwa dan haka dalibi ilimi sai ya hattara in ya je wani ya karanta fasuqnahu ila baladin mayyitin ko kuma fasuqnahu ila baladin maitin ya hattara kai ya ce babu wannan kira'a wallahu ta'ala a'lam to wannan ina ganin shi dai ne abinda ya kamata mu kara karkashin wannan mas'ala sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta gaba dukkan wannan aya kowa daga cikin waɗannan malaman ya kawo ta amma za mu fara ne da littafin da muke cikin sa kenan mas'ala ta ɗari tara da biyar a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan anka ce aka ce ma ma'ana qaulihi ta'ala menene ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yu'ammaru min mu'ammarin an gane ko inda Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu khalaqakum min turab Allah shine ya halicce ku daga ƙasa thumma min nutfatin kinan ya halicce asalin ku daga ƙasa shine annabi Adam thumma min nutfatin sannan Allah ya halicce ku daga digon mani kinan nan sauran jinsin ɗan Adam banda wato annabi Adam tun da shi ba daga digon mani bane kuma banda Hawwa'u tun da nasoshi sun tabbata daga hakarkari aka yi ta banda annabi Isa shi kuma ba mu da tabbacin cewa an halicce shi da nutfatun da shi da kalimatullahi ne aka halicce shi sun maja'ala kuma azwajan sannan Allah sun ya kuka zamanto ma'auratan juna kenan nau'i nau'i an gane ko ma'aurata kenan wa ma tahmil min unsa wala tad'u illa bi ilmihi wata mace ba za ta dauki ciki ba ba za ta aje ba sai da sai da wato ilmin Allah sai ce to wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ina fata an fahimce ni to wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ba za a rayar da an gane ko mai yawan rayuwa ba sannan ce wala yunqasu min umurihi kuma ba za a rage ba daga cikin wato rayuwarsa kaga an ce wa ma yu'ammaru min mu'ammarin babu asalin ammara wato al'umru shine rayuwa ammara shine rayar da abu an gane ko rayarwa kuma ana ita an rayar da abu yanzu in kamar masallaci ne rayar da shi ta fuskar ibada ko kuma rayar da shi ta fuskar warto gini التعبير الحسي ده المعنوي شيء الله ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر تو امره ده شine ya yi masa tsawon rayuwa to wa ma yu'ammaru min mu'ammarin babu wani mai tsawon rayuwa wanda za a tsawaita masa rayuwarsa sai an kace kuma wala yunqasu min umurihi kuma ba za a rage ba daga cikin rayuwarsa shine qira'a ta jamhur duk da yake imamu yaqub ya karanta wala yanqusu min umurihi kenan kuma ba a tauyewa an gane ko wal ba a tauyewa daga rayuwarsa ina fata an fince ni yanqusu min umrihi kenan ba a ragewa daga rayuwarsa sai zaman tuwa ke ragewa daga rayuwar shine Allah subhanahu wataala to nan bi amma anan wannan malin yace to kulna zamu ce ma'anahu wa ma wa ma yu'ammaru min ahadin ba wani mutum wanda za a tsawaita ma rayuwa wa inda ma sammahu mu'ammaran abin da yasa Allah kira shi mu'ammaran wanda an ka tsawaita ma rayuwa bima huwa sa'irun ilaihi ga abin da zai koma zuwa gare shi shine wa ma yu'ammaru min mu'ammarin kenan wa ma yu'ammaru min ahadin domin nan an ka ce wa ma yu'ammaru ba wanda za a tsawaita wa rayuwa min mu'ammarin daga wanda an ka tsawaita ma rayuwa sai ka kama wani ba fa'ida a'a ba wani mutum wanda za a tsawaita ma rayuwa da an ka ce mai mu'ammar tunda an ce ba zai rayu ba min mu'ammarin mai tsawon rayuwa a ana nufin ba wani mutum wanda za a tsawaita ma rayuwa an kira shi mu'ammar bi itibari ma sai ya kunu domin Allah ya san zai tsawaita mata rayuwarsa shi ne abinda malam ya kawo don kakka tafi ka ce to menene yasa an ka kawo wannan to shi ne malam ya kawo to yanzu kuma sai a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab a mas'ala ta 149 malin yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yu'ammaru min mu'ammarin babu wani mai tsawon rayuwa wanda za a tsawaita ma rayuwa wala yunqasu min umrihi kuma ba za a rage ba min umrihi in ka diba cikin alqur'ani mimun damma gare ta alamomi wasu karanta wala yunqasu min umrihi su yi sukuni akwai kuskure anan sannan wala yunqasu min umrihi umrihi illa fi kitabin ba za a rage ba a cikin ransa sai wato duk abin da yake da alaka da shi mai tsawon rayuwa ko ragewa na rayuwar illa fi kitabin face na cikin littafi ina fata an fahimce ni to shine mu'ammar a wanda an ka tsawaita ma rayuwa mun faɗi wannan a cikin waccan mas'ala da ta gabata a cikin as'ilatul qur'anil majid Allah ya ce wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq malam yace to ad-damiru fi qawlihi damiri a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala umurihi rayuwarsa ya zaharu ruju'uhu ilal mu'ammar abinda zai bayyana a fili ya zaharu yana bayyana ruju'uhu dawo wannan damiri ilal mu'ammar ga mutumin da an karayas fayushkilu to sai ya rikitas ma'an al'ayati ma'anar aya an li'annal mu'ammara domin wanda an ka tsawaita ma rayuwa wal manqusa da wanda an ka rage min umrihi daga rayuwarsa biddali kishoyin juna ne domin an ce an ba mutum tsawon rayuwa kuma an rage mishi kaga kamar abin ya cikaro da juna malam yace to fa yadhharu tanafi dhamir wa mufassirihi sai ya bayyana akwai tanafi wato kore juna a tsakanin ad-dhamir wa mufassirihi da kuma abin da ya fassara to kaga za a yi ko mufassirihi da abin da zai fassara shi malin yace to wal jawabu amsa annal murad bil mu'ammar huna abinda ake nufi da al mu'ammar a cikin wannan aya anan jinsul mu'ammar jinsin wanda za a tsawaita ma rayuwa alladhi huwa mutlaqu shakhs shine mutun dan adam fa yasduqu bil ladhi lam yunqas min umrihi an gane ko yana tabbatuwa wanda ba a rage ma rayuwarsa ba an gane ko wa bil ladhi nuqisa min umrihi da kuma wanda an ka rage ma rayuwarsa kenan nan abinda ake nufi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ba wani wanda yake mai tsawon rayuwa nan jinsin abinda ke samun tsawon rayuwa ba zai rayu ba an gane ko wala yunqasu ba za a rage mishi ba illa fi kitabin sai cikin littafi ma'ana kinan sai zaman to na ana nufin dan adam wasu Allah ya yi su suna da tsawon rayuwa wasu Allah ya yi su ba su da tsawon rayuwa to amma wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ba mai tsawon rayuwa daga cikin jinsin abin da ke tsawon rayuwa wala yunqasu min umrihi ba ka haduwa da kuma wanda an ka tauye ma rayuwa ma'ana Allah bai masa tsawon rayuwa ba illa fi kitabin dukkan waɗanda jinsin wato waɗannan abubuwa guda biyu da suke cikin wannan karkashin jinsin suna cikin littafi shikenan magana ta kare malam yace to fasarar ma'ana sai ma'ana ta kasance la yuzadu fi umri shakhs umri shakhsin ba a rage wani abu a cikin rayuwar wani mutum wala yunqasu min umri shakhsin ba a ragewa illa fi kitabin face abu na cikin littafi ba ana nufin an sa an rage ba a'a wanda duka gaira da tsawon rayuwa Allah ne ya sanya mishi ita wanda kuma ka gaira da tauyayin rayuwa Allah ne ya bashi wato rayuwa kadan wannan shi ne abin da malam ya kawo a wannan wuri malin yace to wa hadhihi almas'ala wannan mas'ala hiya alma'rufatu inda ulama al-arabiyya ita ce sananna a wajen malaman larabci bi mas'alati indi dirhamun wa nisfuhu laraba suna cewa indi dirhamun ina da dirhami daya wa nisfuhu ay nisfu dirhamin akhar ina da rabin wani dirhami na daban qala ibn kathir kenan wancan wanga dirhamin da aka ce indi dirhamun ina da dirhami wa nisfuhu ina da jinsin dirhami kuma da nisfin shi wato nisfin wani dirhami ba wanga dirhamin ba da nake magana kan shi قال ابن كثير ابن كثير يتي في تفسيره أتكن تفسير سا الضمير آئد على الجنس شي ضميري نا أموره ينا دكوما نزوا جنس أن أدم لا على العين با ينا كوما نزوا ذات متون غدا با domin an ce an an ce mutumin da an karayar an rage cikin rashi kenan bai da tsawon rayuwa amma ana nufin jinsin dan adam abu ne wanda Allah yana bashi tsawon rayuwa kuma akwai wanda Allah yana tauye masa rayuwa ma'ana ba zai bashi rayuwa mai tsawo ba li anna tawilal umuri domin wanda adda tsawon rayuwa fil kitabi a cikin littafi wa fi ilmin lahi a kuma a cikin ilmin Allah haka Allah ya sani Allah ya sanar da cewa zai tsawon rayuwa la yunqasu min umrihi ba za a tauye masa rayuwarsa ba wa inna ma adad damiru inji ibnu kathir kenan kamar da malam ya nakaito daga gare shi wa inna ma adad damir damiri ya dawo ne alal jinsi akan jinsi intaha minhu malam yace to magana ta kare daga cikin abin da aka kawo daga ibnu kathir kenan da mallan ya kawo shi sai zaman to jinsin shi ake nufi ba shi dan adam ba to mai taqiqin wannan littafi ahmad bin muhammad al-badawi ya kawo number 1 yace wa qila fil ayati wujuhun ukhra akwai dan su malamai da sun ka kawo wata magana ta daban minha anna qawluhu kenan daga cikin maganun da aka kara fadar Allah subhanahu wataala wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi suratu fatir aya ta 11 bi fana'i ma faniya min ayyami hayatihi an gane ko sai sun ka ce wala yunqasu min umrihi ba abinda za a tauye cikin rayuwarsa ko kuma wala yunqasu min umrihi a qira'ata wato imam yaqub kenan kenan ba abinda zai tawaya a cikin rayuwarsa ko ba abinda za a tauye a cikin ransa bi fana'i ma faniya da abinda zai kare daga cikin abinda ya kare min ayyami hayatihi na shi rayuwar shi mutumin da za a tsawaita ma rayuwa fadhalika fadhalika huwa nuqsanu umrihi to wannan shi ake nufi da tawayar rayuwarsa na ana nufin wasu ce a'a ma'ana wanda Allah ya ma tsawon rayuwa ba abin da zai rage cikin kwanakinsa shine yunqasu min umrihi duk abin da yake raguwa cikin rayuwarsa face Allah ya san shi wal ha'u ita ko ha'un ala hadha ta'wil akan wannan tawili to lil mu'ammar al awwal kenan sai ta koma zuwa ga al mu'ammar na farko da anka ce wa ma yu'ammaru min mu'ammarin shine yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi kenan zai koma zuwa ga al mu'ammar al awwal li'anna ma'anar kalam domin ma'anar magana ma ya tsulu umuru ahadin ba wanda rayuwar shi za ta yi tsawo wala ya zahabu min umurihi shay'un ba abinda zai ragu kuma zai tafi cikin na rayuwarsa zai ragu fayun kasu a rage shi illa wa huwa fi kitabin inda Allahi face ya kasance a wajen Allah cikin littafi ne a wajen Allah maktubun abu ne wanda yake na rubuce qad ahsahu Allah ya yi lissafe shi wa alimahu Allah ya san shi mai tahqiqin wani littafi yace wanzur tafsirin tabari kadibi tafsirin tabari wa tafsir ibn atiya da tafsirin ibn atiya wa zakara az-zamakhshari shi kuma imamu zamakhshari ya fada fi tafsirihi a cikin tafsirin sa wajhan akhar wata magana ta daban kenan wata fuska fa qala yace innahu la yatulu umru insani babu wani mutum innahu yadda sha'ani yake la yatulu umru insanin rayuwar wani mutum ba za ta tsawaita ba wala yaqsuru ba zai gajarta ba illa fi kitabin sai a cikin littafi wa suratuhu yadda abin zai kasance kasance sura abin yadda za ta kasance ka fahimci maganar an yi kutaba fil lauhi a rubuta a cikin allo in hajja fulanun in wani yayi aikin haji aw gaza ko ya je wajen yaki fa umuruhu 40 sana to shekara 40 zai yi wa in hajja in ya je ya aikin haji wa gaza ya je yaki fa umuruhu 60 sana to yana da shekara 60 kidan kaga in ya to in hajja in yayi na farko in yayi haji ko ya yi yaƙi shekara arba'in shi ko na biyu in ya yi hajji ya haɗa da yaƙi domin kai hattara matsala ta farko in hajja fulanun au gaza matsala ta biyu in hajja wa gaza da kaka ce don magana guda ce na biyu wawun ne kenan in ya haɗa aikin hajji da yaƙi fa umruhu 60 sana to zai samu shekara 60 fa idza jama'a bainahuma idan ya haɗa tsakankanin su fa balagha 60 sai ya kai shekara 60 fa qad umira an tsawaitar da shi dama hadisi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi Allah ya yanke uzuri ga mutumin da ya tsawaita masa ransa ya kai shekara 60 yace to wa idza afrada idan kuma yayi ɗaya daga cikin su ahadahuma yayi ɗaya daga cikin su kenan bai hada su bi ba falam yutajawaz bihi al-arba'una ba za a wato wuce shekara 40 ba faqad nuqisa min umrihi an rage daga rayuwar shi alladhi huwa al-ghaya shine wanda ake son ya kai gare shi wa huwa 60 shine 60 to wanda magana da imamu zubakhshari ya kawo akwai nau'i na falsafa cikin ta tunda in an ce in yayi kaza da kaza a rubuta mai kaza in yayi kaza da kaza a rubuta mai kaza to shi wannan sai dai mala'iku su zamta amma shi Allah ai ya san ko zai yi ko ba zai yi ba don haka ga falsafa ce da wani yake waye ke waye duk da yake irin wannan yana da kyau ka karanta saboda kakka ce wane ya ce misali amma kai baka da wani dalili ko kafiri kai ma ƙarya fa in ka zo gaban Allah babu wani hujja kawai ka faɗi abin da kake so shi yasa hatta da wa'azin da muke yi da maganganun da muke faɗa kan kafirai mu wata tabbatar da cewa maganganun suna da inganci dan ka a zo ranar tashin alkiyama ka zo kai tsaye ka ce kafiri kaza ce kaza a ce ina dalili ka zo kai wuki wuki da idanu kana cewa kaza kaza kaza to ai Allah bai raka zalunce shi don shi na kafiri ba ina fata an fahimci ni balantana kuma wani malami ko kuma wani mai da'awa kawai ka faɗi wani abin da zaka bata shi dan saboda kana son ka cimma burinka Allah kai mu tsari to wannan shi ne abin da ya kamata ƴan uwa mu fahimta almuhimmu dai nassoshi kamar suna nuna ma cewa za a ƙara ma mutum rayuwa domin manzo Allah sallallahu ya ce wanda yake son an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahima wanda yake son a yarwata masa arzikin sa kuma abin nan a yi masa jinkiri a cikin rayuwa yunsa'u da alhamza ne shine jinkirtawa to ya sadar da wato zumunci wanda sun ka ce abin da ake nufi a yi masa albarka ya rayu shekara arba'in amma dai kamar shekara sittin ne ya rayu ko shekara ɗari za ka iska waɗansu malamai yanzu irinsu imam malik misali har yanzu ana faɗarsu kuma sun fi shekara dubu da wucewa wasu suna nan suna raye ɗin amma ba a faɗarsu saboda bi saboda wato su Allah ya musu rayuwa mai tsawo dama kamar yadda shauki yake cewa fa dhikru lil insani umrun thani wato ambaton mutum bayan mutu ya mutu wata rayuwa ce ta biyu kenan suna da suna ta rayuwa har yanzu ana faɗa su saboda sun aikata aiki na alkhairi shi yasa annabi Ibrahim ya roki wannan Allah ya sanya mishi harshe na gaskiya ya zama to ana yabonsa a matsayin wanda ya aikata alkhairi waje alli lisana sidqin fil akhirin to wannan shi ne abin da ya kamata wato mu fahimta to da haka cikin wannan hadisi suka ce to ya za a ce an ƙara wa mutum rayuwa ai Allah ya rinda ya riga yanki ya yanki sai malamai suka ce mm abinda Allah ya riga ya san shi shi baya canzawa amma Allah in ya ga dama kamar da suka ce yana iya ya shafe wani hukunci ya tabbatar da shi cikin allo shin abin da ya tabbata a cikin lauhil mahfuz za a iya shafe shi ko dai abin da bai tabbata a cikin lauhil mahfuz ba almuhimmu in kaga an ce an ƙara ma mutum rayuwa ba abin da ya buwaye Allah bane shi Allah ya san zai ƙara mishi amma zai bari sai lokaci kaza yayi sai shi faɗa ma su mala'ikun su san cewa an ƙara ba wani wannan ba abu ne wanda buwaye Allah ba yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab ita ummul kitab ba a canzawa amma tana yiwa sun can mala'iku su abin da a cikin daga bayan Allah subhanahu wataala ya gaya musu dan haka ana iya cewa an ƙara cikin rayuwar shi an rage ta fuskar su musu sani ba amma shi Allah ya san zai kara ma wani ko ba zai rage wani ba cikin ilimin Allah ne ba a samun canji domin Allah baya mantuwa kuma Allah subhanahu wataala ba wani abu wanda zai zo ya zama to Allah subhanahu wataala ya manta da shi ko ko Allah ya samu wato ahama daga baya ya ce kaza kaza ne kaza ba kaza bane to dan haka da irin waɗannan ayoyin yana da kyau ɗaliban ilimi ai hattara wajen wato fassara su dukkan suna cikin alkitab in ana nihin lauhin mahfuz suna cikin lauhin mahfuz shi kuma ummul kitab lauhin mahfuz ba abinda ake canzawa a cikin shi amma game da abinda su mala'iku suke rubutawa Allah in ya gada yana ce musu ku canza kaza ku rubuta kaza don su busan gaibi ba bu sabin a cikin lauhin mahfuz ba sai abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da su qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim kuma yace alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun mas'ala ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 906 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah subhanahu wataala yace wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya shude a cikin ta wa kam min ummatin kanat fil fatrati bayna Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wace wa kam min ummatin so da yawa aka samu al'umma kenan nan tana rufin takfir al'umma da dama mai yawa kanat fil fatra ta kasance a lokacin fatra in an ce fatra ana nufin zamani a larabci amma na a mustalah na aqida da wajen malamai an ce ahlul fatra sune waɗanda suka zo cikin fatra fatra shine al futuru wato yankewa abu koko wato al futuru gajiya asalin shi al futuru shine gajiya fatara an shay'i ma'ana ya gaji to al futuru shine kamar lokacin da ba a turo annabawa ba kamar wahayi ya dan yanki shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa ya ahlul kitabi qad ja'a ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min rusul akan yankewa akan kafewa kenan ta ilimi ilimi ya yanke to waɗannan mutanen da suka rayu baina Isa tsakanin Annabi Isa wa Muhammad da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa lam yakhlu fiha nadhirun kuma manzo bai shuɗe a cikin su ba mai gargadi bai shuɗe ba domin mutanen Makka Allah ya ce da tunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun to kuma idan ya ce babu wata al'umma face mai gargadi ya shuɗe a cikin ta to ya za mu ji malam yace kulna zamu ce idza kana atharun nazarati baqiya idan ya kasance atharun nazarati kufai jam'i na athar kufai saura sauran annazarati gargadi baqiya wato atharun nazari baqiyatan sun tabbata sun wanzu lam yakhlu min nadhirin wato al'umma bata gushe ba tana da mai gargadi ila an tandarisa sai waɗannan asarkin na ilimi sun wato sun ɓace kinan sun shafe ba a jin wani wa'azi kwata-kwata ba a jin wani labarin wani addini kwata-kwata wahinan darasat asaru nazarati isa lokacin da wato asar kamar a ce kufai ko alamomi ko sauran gargaɗin annabi isa ya indasara kamar ya wato ya shafe ba a samun shi ba'ata muhammadan ba bu'ita muhammadun alaihi salatu wassalam sai Allah ya turo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda malam yake son ya ce anan shine cewa kamar dai wato ilimin da annabi isa ya bari alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa tammu taslim bai shafe ba kwata kwata sai da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan wannan ya shafe ne sannan sai Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to malam ya kawo wannan amsa amma wannan amsa tana da dan rauni shine abinda za a iya cewa shi annabi isa an turo shi yayi bushara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ilimin sa ba ya shafe bane kwata kwata domin shi annabi Isa an tura shi ne zuwa ga bani Isra'il ba an tura shi ne zuwa ga Larabawa Larabawa ba sannan kuma ilimin su bai shafe ba ai at-taura tana nan injila tana nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayyana ai ana kiran su ahlul kitab akwai sauran ilimi tare da su bal ma cikin Larabawa zaka ga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana Khadija ta je da shi wajen warqa dan Nawfal wanda kuma shi ya kasance yana karatun littafin ahlul kitab har a Makka ma akwai waɗanda su Larabawan ne suna tare da wannan abu sai dai a ce ilimin ya karamta kuma dama ba shi ke nuna cewa babu turo manzanni kuma su ahlul fatra mun faɗa cewa malamai sun yi sabani kan yadda za su kasance wasu sun ce wuta za a kai su kai tsaye saboda tauhidi ko a hankali ka san bai dace a bautan wani wanda ba Allah ba amma malamai suka ce in wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance za mu azabtar da wani ba sai mun tura mai manzo to ko Allah bai ce wa ma kunna mu'adhibina ba hatta nursila uqula sai mun tura mutum hankali suka ce to dan haka cewa mutum zai shiga cikin wutar jahannama su ahlul fatra za a bar su ranar tashin alkiyama Allah zai hasa wuta kamar da sun shi suka ce sai a ce musu su shiga idan sun shiga kenan aljanna za su shiga saboda sun yi abin da Allah yake so ko da zai ci karo da abin da ransu yake so wanda ya ki shiga daga cikin su shi kenan shi kuma wuta zai shiga saboda ko a nan duniya manzo ya zo mishi zai ki kuma abin da so shi suka wato bayyana kenan wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi saboda lokacin mu ya matso kwarai da gaske za mu ƙara mas'ala guda wato mas'ala ta 907 malam yace fa in qila idan an ka ce kai faktafa subhanahu wa ta'ala ya aka yi Allah ya ambaci kinan iktafa ya isa kinan da faɗa bi zikirin nadhiri anil bashir sai ya faɗi an nadhir mai gargaɗi anil bashir amma bai faɗi mai bishara ba da ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir bai ce wa bashir ba fi akhiril aya a cikin karshen wannan aya da akwai cikin suratu fatir ba'da ma sabaqa dhikruhuma fi awwalihima بعد ما سبق ذكرهما ذكرهما باين كو الله يا امبتي بشير نذير في اولها a cikin farkon ayoyin an gane ko kina ayoyin da sun ka zo inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir a farkon aya sai faɗi bashiran wa nadhira amma a ƙarshe sai ce nadhir to ya an kai an kai wannan yace kulna zamu ce lamma kanatin nazaratu domin ita an nazara gargadi mashfu'atan ana biyo bayan ta a hada ta bil bisharati da bishara la mahala abu ne wanda ba makawa istaghna bi dhikri ahadihima anil akhar sai ya wadata daga ambaton dai da dai ba'da sabaqa dhikrihima bayan ya ambace su domin da ya ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira sai ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ai za a fahimci wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun wa bashir domin duk mai gargadi annabin da ke gargadi yana dauke da bushara Allah ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin kaga su ne dai mubashirin kin su ne mundirin shi yasa ana son mutun ya hada a cikin da'awa wato akan tsoratarwa da kuma bushara wato yadda maudu'i ya kama da hali sai ka haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ka kwaɗaitar da mutane ga rahama Allah ka tsoratar da su daga azaba Allah ka kwaɗaitar da su daga neman aljanna ka tsoratar da su daga abin da zai sa su shiga cikin wuta haka ne zaka rinka haɗa usulubin ka kakkar zamanto mai ɗaukar usulubi guda sai zamanto ka saba ma usulubin da su annabawa suke akwai littafi manhajul anbiya ina ganin war rusul fi da'wati ila Allah na Sheikh abin rabi bin hadi al-madkhali na kasar yaman dalibin ilimi zai dauka da kuma sauran littattafai da aka yi akan manhaj na da'awa na annabawa dalibin ilimi zai fahimta manhaji na annabawa da na salaf da na magabata kada ya ji ce zai yin da'awa dan yanzu da'awa ma fanni ne wanda ana koyar da dalibai wanda kuma Allah ya kaddara bayan yayi wannan karatun zai iya samun dacewa dan ba dan ka karanta da'awa ba zaka zama to malamin da'awa yanzu a jami'o'i a duniya irin su jami'an Madina irin su jami'a ta Libya kulliyatu da'wal islamiyya al-alamiyya da sauransu irin su Azhar ana karantar da da'awa mutum ya zama to yadda zai karanta karatun da'awa ya takhassusi akan ta amma wannan bai isa sai in an samu dacewa ka shigo cikin waƙa ka fahimci abin kai karatu da kyau sai ka hada al'ilmu da alwaƙa sai ka samu dacewa a cikin da'awarka kuma ka kyautata niyyarka yan uwa musulmi lokacin mu ya ƙare mun dai kai inda kamata mu dakanta saboda hali na lokaci sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya bamu iko insha Allah ta'ala zamu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته